بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau ashirin ga wata rajab shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan januwari dubu biyu da ashirin da shida miladiya za mu ci gaba da katunmu da muka fara yau shine katun na uku na الوجيز في علم النحو والصرف الوجيز في النحو والصرف لا متعشينان المعرب والمبني المعرب والمبني kafin mu shiga karatun na ce muku akwai tambayoyi da muka na samu wasu kuma karin bayani ne kawai wasu kuma ko mulahada zan kira ta akwai shafi na sha ɗaya inda yake wa yutlaqu nahwu fil lugha ala ma'alim minha al qasm an ga wajen farko wajen ta'rifin nahwi da kasan kusan cewa ana nahwu ana ana sanya shi zama al qasm suke cewa mu mun ce na alƙasu ƙasattu ƙasdaka ai ƙasattu tsarikaka an ji ko? to kamar shi mai nufin ƙarin bayani yana isa shikali ne yaya alƙasu ne zama a tsari eh alƙasu ne yakan zana ma'anar tsari fana yakan zo yakan zana ma'anar a tsari ko sabi kuma na ɗin ma ba ne sai yake ba abin da yake son wata ƙila ce shine alƙasu bi ma'anar irada da fata ta zuciya suna cewa saboda aka ce na hautu na hawaka saboda shi mai na hau din yana kokarin ya yi zama kini ko ya bi tafarkin larabawa yuridu aw yuridu bi nahwihi an yakuna mithl lil arab wa yakuna ala tariqati ya ka gani an koma je tariq da da al mithl din in ka ce la'ana nahwi yuridu muhakat al arab mithlahum aw ala tsarikatihim in kace mithlahu ya koma wajen wajen almithlu can kasa in kace ala tsarikatihim ya kuma koma tabarkin su so da haka dai duk ma'anan kusan ɗaya ce alqasd ko da kace irada ce qalbiyya irada ce ta zuciya to amma dai wannan za ta koma kuma zuwa ga ko dai imma ala tsariq aw ala ma'ana ma'ana nahwi athani shine almithl an fahimta an gane ko ko ba gane ba ta ce bayani eh abinda ake magana ai wani alqasdu ya kamata ya zama wato a ce na hautu na hawaka ai qasadtu qasdaka ai aradtu iradataka an fahimta na nufaci nufinka sai ce to anan nufatan nufi ba lalle ya bada ma'anar da ake bukata ba saboda shi in ka ce na hautu na hawaka ko da abin zai faru ne a zuciya to kana cewa ka bi tafarkin shi tun daga zuciya har aikin har aikinka ko dai ka tafarki shi ko kuma ka bi irin nashi zubin an fahimta to kaga abin zai koma ko dai akan tafarki ko kuma akan zubin abu ko dai misaliya ko kuma a tsariƙ na sabil din an fahimta suka ce annahu in ka ce annahu luqatan alqasd la'anna an-nahawi yuridu muhakat muhakata kalam al-arab yuridu an yakuna mithlahum wa ala tariqatihi an fahimta ko ko ne zama kwatankwacin su ko kuma akan tafarkin su don ka ce kwatankwacin su kaga an koma al-misl annahu al-misal kenan in ka ce kuma akan tafarkin su kaga an koma kuma ma'anahu at-tariq wal jiha an fahimta yawa sadaka duk kusan abin zai zama zai zama daya na kuma gashi ni din ma ko na manta ina ne wurin akwai waje ne ta za su kai kamar guda uku haka wasu tambayoyi ne wasu kuma kawai dai za mu amsa akwai akwai mulahaza wanda ne guda ɗaya bayan na koma kuma kaga yanzu ban ga ok to wannan shi tawa tambaya ce shafi na sha biyu inda yake cewa wannan بالتعريف السابق ليس ما كلام في الاستلام ما ليس لفظا كالخط والإشارة وما ليس مفيدا كلفظ المفرد وكالمركب الإضافي kamar babul masjid wannan kaga shi bai zuwa magana to akwai da jadal maula shine wato kaga jada yayi baiwa al-maula kuma shine wato wanda yake shugaba kamar haka sai aka da shi zama suna jada al-maula sai sunan shi kenan shi to yace to wannan baya cikin magana duk da kaga fi'ili wa fa'ili ne ko a baya cikin magana wa nahmadu kaga wannan fi'ili ne to kaga fi'ili da maf'ulin sa ba da ma fa'ili shi ma a ciki din ka kaddara amma kaga wannan ya zama magana to bari kana haruhu shi ne ban fasara ba laƙabi ne ake yi ma wani shi ma wanda ba wai ba wai fi'ili ba ba wai da an yi shi da sunan fi'ili da fa'ili da waye ba a bari kana haru wannan laqabi ake wani suna ne ko ga duk wani mutumi wanda yake waye mutumin an ce shi wuyar sa haka na kalli sai aka mushi sa mushi suna bari kana haru ya zama suna ya zama laqabi a wajen sa ina fatan a fahimci shi ma wannan eh wannan wannan bari kana har waya zai zama su al-murakkab al-isnadi wanda aka sanya suna gashi ya zo da sigar fi'ili da fa'ili da sauransu in ka ce ta yi kamar misali a ce ya ishu ya ishu kaga fi'ili ne amma sai aka samu wani ya ishu yana rayuwa kaga ai ai alamun suna kuma to ba za ka tsaya kana da itibari cewa wannan ya ishu ai mutum da fi'ili ne da fa'ili da ya zama magana ba zama kalam ba ba kalam bane saboda wannan murakkab ne isnadi al-musamma bi haka shi ma jadal maula jadal maula kaga jadal fi'li maula fa'ili to kaga ai in ka in ka faɗa haka zai zama kamar fi'li da fa'ili tuna ta cika to amma tun da suna aka nuface shi da shi to shi ma yanzu jimla ba ba a jimla ya mufida ba tun da suna ne aka sa mata an fahimta sai kuma na hamaduhu sai kuma shi bariqa na haruhu da aka faɗa shi ma wannan duk suna ne aka ba wani kamar kai ne ai mu a Hausa ba za mu da suna wannan ba kamar ba wani lakabi da cewa za mu ya za mu a ce abu shi lakabi da za mu kaga za mu zaka zaka ce wannan ai bai ga ba na za mu tafi ko na abu ba a shi za mu wata ila mutum ne mai yawan sanya wukila aka tafi shi za mu duk inda ya ga mutane zai ce za su zo su tafi kaga wannan ai ba wannan suna ne al-musamma bihi ne ba za ka yi itibari ka ce za mu yanzu kaga jumla ce mufi da ka kawo ba an fahimta saboda yanzu kai kana nufin wannan suna ne da ka samu wani ko kamshi da kare to ina ganin kamar wannan zan su kenan a wannan ina jan kyale shi wannan tambayar da tashi kawai zai kara ba ta wani lokaci akwai takhariji da muka yi da muka faɗa cewa akwai takhariji ina jin ina ne ne ce malaman lahawu suna takhariji muka faɗa takharijin cewa to meye bace tsakanin takhariji na fiqh takhariji na nahawu takhariji na nahawu shine in aka sami wato ga ka'ida amma sai malamin nahawu sai ya kawo maka wani dalili da sa wani ƙarin ta canza kila ya so maka da istikhraju al-makharaj an-nahawi sai ga maka me yasa kaza alama kaza wani lokaci ya zama a fili yake misali ka ce abin da ya sanya fi'il mudari yake samun wasali sama nasba saboda in ɗaya daga cikin nawasu ya gabace shi kamar an kaga wannan illa a fili take da kuma kuma ga illan ba a fili take ba kawai dai an an yi maka kokari saboda karke karatun zaka ga wasu abubuwan da ake faɗa da illan ba a fili yake ba kawai dai haka dai larabawa ke yi sai ka sai a yi ɗan ta kokari da a ɗan zakulo maka wani illan da aka iya fahimta to wannan shi takhariji ba dai yake takhariji na fito ba takhariji na fito shi malik ne ke da wata magana ya bada fatawa to amma kuma akwai wata wani abu da ya faru baya ba irin magana ba maganarsa ba amma kuma sai aka gani cewa ya dai da wani usudin wancan magana da ya sai a hada su kamar kiyasi ne amma kuma kiyasin magana shi malam ba za ba da kuma abin da bai faɗa ba ta ilhaqin maskut anha bil mansus alaihi min qabl al imam wannan shine a takrir fiqhi akwai magana na malamai ba kun ana yi ko ba a yi an fahimci wannan shi watakila da yaushe mai na san wanda ya tambaya shi yana da wannan shi taqrib fiqhi shi ne ilhaqu mas'alatin laysa lil imam fiha nass bi naba'irha allati lil imam fiha an-nusus ma wani abu yayi magana ya bada fatawa to sai kuma bayan wani lokaci aka samu bai zo da wata fatawa bai da magana kan wannan abu bukatar mali ya da fatawa kan kare amma bai da fatawa kan alhanzir to amma sai aka je aka samu dalilin da yasa Malik ya hana wasu wata fatawa game da kare to irin fil irin wannan aka samu dai gami al-khazir sai a ce akan mazhabin imam malik ya kamata al-khazir ma ya shiga tare da karafi ba saboda me saboda abu ne guda ɗaya illa ce guda ɗaya ta hada su to wannan shine tahrijul fiqhi wani lokaci yakan zama yayi daidai wani lokaci yakan zama daidai akai shi ma galibi ma wasu lokacin malamai suna cewa kamar ibn arabi ya ce wata qawli ake wa malamai ma wani lokaci ake musu haka amma dai ba al-sahih akwai abin da yake aikata to shi ma ana hawo akwai tahrijul nahwi shi zai zaka a ce sai takhariji ina da ina ne maka kawo wannan magana takhariji ne ina maka kawo ina manta ina ne maka kawo shi za ku tuna ina inda inda inda aka bayar takhariji har shi tambaya ya ji za ka ga dai ne yanzu ba zan iya tunawa ba ok gashi nan wanda wannan wannan ruwaya ce ta qira'a ta kisa'i kaga qira'a ta sab'a shine wannan ala yazinu lillahi alladhi yukhriju sab'a fi samawati al-ard shi kuma al-kisa'i sai wannan yasjudu sai ya bantare ta ya kuma ala inda mata ya bai da ta wannan Allah afwal ko shi kuma sai tiba ta zama ala ala ala yasjudu ya bai da wannan ya'u ya'u lillahi takharijin da malamin nasu kamata shine wannan ya'u ko ta zama lisa lillahi litabih ce ko dai ya zama ita cewa lillida ne amma shi muradan an share shi ko ha'ula'i ko annas in ka ce ala ya sujudu shi ba abin da kake magana ala ya nasun ko kuma ya ha'ula'i usjudu to kaga wannan takharijin da aka yi wannan illa ne aka fitar ta iya zama daidai ta iya zama daidai ba kawai da an yi kokari saboda akwai yaran da akwai shi ana faɗa haka to amma ya meye wada'insa shi ne takriji an fahimta an fahimta sosai yawwa su wannan shi ne abin da suke kira takriji su kaga ta su wannan su da rago a saba din Allah suka faɗa wannan ya'u suka bai ta zama ya'u fi'il ta fi'il mudari Allah ya sujudu amma shi da kisa irin sai ce ala sai wannan ya'u ya bai ta zama ya'u nidai ko ya'u da'i ko litabbi wannan yadda aka yi ta khaliji aka zama aka bai da shi zama illa wannan an shiga mai tsawo wanda bai gane ba ba ta ya takura ba ni a nan ban cika damuwa da waɗannan abubuwan ba dan dai kawai wasu sun ga akwai hikimar a tattauna din in ba da haka ba da sai a ci gaba kawai to kafin mu shiga karatun akwai gami da alisim akwai wanda ya nuna wani abu alisim me ne ne alisim ragowa a wajen ragowar malama tunda ai su ne suka ce ma su su sima suka ce na daga alwasu na asumu eh haka to wane ne masara wane ne kufa wane ne masara wane ne kufa to sai kuma shi wannan sai sai sai sai rufin ne da rufin da da ba kusan guda takwas ne Dishi a shi ne suka kawo a nan ba shi ba guda takwas suka kawo kun duba ba ga shi ba ga hamza ga ai ga ai ga ya ga aya ga haya gawa su alifin ko dai daga alwasu daga nan ne aka samu sima wanda wawu da an ce ta amma asali alwasu alwasu ma'anahu alama suka ce saboda me saboda shi suna wato alama mai shi ne in aka kira sunan ka to ka ba maka alama da cewa kowa ga alamar sa aka ce wani Abubakar wani Zaid wani Bakar wani Waye wani kaza wani kaza wani kaza sai kaga daga nan aka samu shi su wajen mutanen Kufa kenan su kuma wajen Basra suka ce a daga as-sumu ma'ana ku al-ulu mutanen Basra suka ce as-sumu shine al-ulu saboda me saboda tasgirin sa na tasgirin sa ai ana dawo da shi ya zama sumayyu to kuma dama ka'ida in za ku tuna kafin da muka yi tasgiri a tasgiri ana mai da kalmar ta zo asalinta kamar shatun sai ta shuwaiha kaga an dawo da asalin kalmar kaga wannan kamar wannan da yake shafatun shufaiha to shi ma wannan kaga ya dawo da shi asalin buniya din kalma din to shi kaga da zama lafazin al'ulu to amma dai da yawa malamai sun fi gabatar da cewa wasu ko asima ne shi asali sai dai ita ba asubu din suna da alaka al-ishtiqaqul ba'id akwai wani alaka kusa akwai ilmu al-ishtiqaq wannan ilmi ne mai zama kansa shi ma akwai alaka duka dai amma a watakila dai zama wannan sai zama wannan alhamzan aka zo a farko ko al aka zo a farko iwadan ni an waw al mahbub ko kuma iwadan ni an wannan asin na asmul afwan ba sin sin na da shi waw shi ma dai na na asmul aka cire mishi waw aka mai aka mai ta farko aka dawo da wannan al-dalamu din ya zama alisim ko aka dawo da hamza hamzatul wasl din aka dawo da hamzatul wasl ya zama ita ce a farko ta zama ita ce a farko sai zama an share wawun na sumu ko kuma wawun ta farko na alwasu an fahimta Muhammad Banga ya ce koyi ba ya fito fili ko fito ba wannan zuru ya fito idan ka ce alisim su ƴan kuma suka ce daga alwasu ne alama saboda suna alamar mai shi ne suka ce wannan hamzan hamzan wasu ta farko musaya ce madadi ce na asalin wannan kalmar wawo din na wasu da da da da al-ismu kamata ya zama wasu muka ma wasu muka ai ma alamatuka shi kamar cewa ga sunan kaza da ba sai aka shirye shi aka mai da shi wannan hamza kaga dai ba wanda ya ce taba zuwa je ga laraba sai suka fara wannan suka yi wannan babu wanda ya taba gani wannan kaga dai takalidi ne shi ma wannan shi ma wannan takalidi ne ba to sai sai sai an fasa suka ce a su dai suna ganin daga sumu ne sumu da al'ulu saboda suna shi ta duk suna ya kalla kamar wato yana can sama ne mai shi mai shi zama yana kasa zai zama alaman mai shi da zai zama ya dauka akan mai shi da zai kuma dauka mai shi din mai shi din aka samu shi ma zai zama ya dauka sai shi to wannan sumu din daga shi ne shi ma wannan hamzan wannan iwadun ne adil wawi na sumu din ta zama hamza din ta dawo farko ta zama alisu amma malamai wasu da yawa suna cewa wannan duka suna da alama alaka al-shiqaq din duka akwai alama na cewa daga wasu da asmu din kusan za ga an tasha hadawa a wurin larabci wajen me kawo wannan za ga duk kusan alaka da alaka sosai to hurufun ne da akwai abin da aka yi kuma shi ko ko dai mu tafi kawai mun ka zo wajen bida'i sai mu tattauna guda takwas ne ne duk ina guda takwas ne sai ku je a sake duba wani lokaci in ba shi nahu kamar da na faɗa muku tamarin shi ne nahu tamarin shi in ana iya yi duk aka gama yi za ka fahimta amma in baka je ka ka je wurin da abin da aka faɗa ka ka haɗa shi ba to za ka an samu matsala kuma sai ka ga ɗabbaka wani maka wuya an fahimta yawwa shi muka ce ya umul ba ita ce da ya ya salihu ya zaidu ya amur da sauransu shi ita ce umul ba galibi lil qarib aw lil ba'id ana yi amma ai da hamza galibi lil qarib ne galibi shi wanda lil qarib ne saboda kuma kai kai ma ka duba gani mana ai zai ya ka iya daga murya kuma ka ce zaka ce wani ai ai daga murya ba zai maka dadi ba kamar wa ya din kuma ya ta kuma lokaci lil mudwati wat tawajjuh wal hasara wal lokaci ma kamar ya wannan ya hasrata alama faru kaga wannan littawajjul wal hasra ne wannan kaga shi kashi da dama yake ai kamar abin da mai halali ya faɗa ya faɗa ya eh eh fa ya hasrata huwa ya tula bukai yawm al qiyamah yawm kaga shi ma wannan lil hasra ne wa tawajjuh ana musu wato abin da suka kawo ba daidai ba shi kuma wa shi ma shi kuma wannan lil husn ne wa karbata an an fahimta kamar yadda da Fatima ta ce ma babanta fa ki san ta ga yana da lafiya ce wa karba abata kaga wannan wa karba abata wannan lil husn ne galibi eh so haka za ku dan je ku runga bin su galibi wannan ban sani ba ba zan sa a wannan a a a a samu kun ganin da ya haka ina ni ma haka na gaje shi ba ba ba haka ko ne din ga din ga bi shi hankali na na ta kokari in sami soft copy sa ba samu ba to ina ganin bari idan kai na yazo zan sa shi dik ya ya ya wannan din shi ya dake shi hoto a ya dake shi hoto kawai sai sa muku shi a cikin kurkuku littafi littafi ne mai kyan gaske mai kyan gaske kusan a bai da shi ya zama kamar wani madubi sosai zai kuwa kaji wasu abubuwa suna maka wani iskali wani rabi kawai shiga cikin nan ka yi duba ka tura abin ka lafiya lafiya lafiya yayi kokari kwarai da gaske musahu da ira ba shi kadai bane amma dai wannan da ya kaga ba ba yawa kuma mutum ya mai da yan muktar sahaba an tafi ne wanda wanda yake za ku yi mamaki abin da ke cikin sa sosai wanda karamin tafin mutaru sai ha wannan dai na na kawo sai ko ku rasa da shi kware da gaske da irin anan ake samun ilmuka masu fa'ida masu masu masu sirri sosai so waɗannan da abubuwa ma na su ne da da su idan ka duba mutaru sai da za ku za ku same su to wannan linda'ul qarib ne amma ya kaza ba kaza ya kaza ba kaza ya kaza ba kaza kuma sai ka rike shi yawwa to ina ganin shi kenan sai mu shiga cikin karatu kai tsaye akwai hadisi afwan ma dai shi ma dai tunda ba bashir gashi bai zo ba shi kuma ya sanya muka ce zabi wannan hadisin zamu ta karidin sa laysa min birin siyamu fi safar kamar da na faɗa a wani lokaci hadisi da mashhuri sai wanda ya ya kusan an san shi amma da ba da lafazin ba lafazin da aka san shi a cikin sahihain da wani sahihain shine hadisin su su Jabir sai ibn Abbas da sauransu cewa laysa min albirri as-siyam fi safar haka yazo kusan da wannan lafazi din ya ce a sahihain hadisin Jabir musamman amma hadisin da wannan lafazi galibi ash'arawa ne dama yaran ash'ariyu ne dai mutanen Yaman su tsayu da sauransu duk yaran su ne Imam Ahmad shi ya kawo wannan lafazi din da isnadi shi ma wanda rijaluhu thiqat yana rawaito daga Abdurrazzaq ibn Hammam as-Sana'ani daga Ma'mud da Ma'mur ibn Rashid al-Azdi daga kuma daga kuma Az-Zuhri Muhammad ibn Shihab ibn Ubaydillah Az-Zuhri shi kuma yana rawaitowa daga Safwan ibn Abdullah Safwan ibn Abdullah shi kuma yana rawaitowa daga Ummu Darda as-Sughra ita kuma tana rawaitowa daga sahabi Abu Malik Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari to Ka'ab ibn Asim al-Ash'ari dama ya rasu su al din idan ba ta abji a wajen su laysa min bilimbirin siyamu fim safar safar haka suke fada su al-balamu a wajen su am suke alif alif da yi suke mai da shi to malamai suke sun tattauna kan shi ita wannan matsalar cewa wannan haka matsala ya gaya mishi ibqa'an ala luqatihi wa lahdatihi sau ya mishi yaran da shi zai fahimta ne ko ko a'a shi ne da tashi zai bada hadisin ya bada shi hadisin ba yadda manzo Allah ya faɗa ba zai faɗa da yaran shi ya faɗa da abin da ya saba wataƙila mukadara in ba zagi ya zo nan an gaya mishi da karanci amma zai tashi faɗa sai faɗa kuma da zagancin sa ana haka na iya faruwa da malamai sun tattauna akan wannan imam al-qadim yana ganin shi wasu malamai suna ganin wannan da sahabu ne shi ne ya faɗi abin a wannan siga din da shi da alhamis ibn hajar ibn hajar shi ma wannan shi ne ra'ayinsa shekul albani yana ganin ma wannan kuskuren watakila daga ma'amar ne ya aka ta samu saboda wai su sufyan ibn uyayna su su yunus ibn zin al-aili da sauran almaji az-zuhri sun ruwaito ruwayar ba da ba da wadannan fazar shi wannan ma'amar ya ruwaito ba sai albani cewa za ka akwai shuru a ciki amma magana mafi inganci babu wani shuru ba wani shuru ne ba saboda shi kanshi a wurin al-tahawi ya sufiya bin uyayna ya zo yayi magana cewa wani lokaci an bashi labarin cewa zuhri yana faɗan wannan lafazin yana faɗa da wannan lafazin saboda haka ko dai ya zama manzo Allah din shi ne ya faɗa mai wannan bawan Allah ko kuma ya zama ba shi ya faɗa mishi ba a shi ne tashi faɗa ne sai faɗa da yaransa wanda duka zai iya faruwa amma abin ta wuce kan ma'amar wato lafazin ya tabbata cewa dai shi wanda zawi Abu Malik Ka'ab ibn Asbal Ashari yana faɗan haka so akwai dai bukata a sake dubawa a gani lafazin ta tabbata ko ta tabbata ba insha Allah sai mu shiga cikin eh kawo ibnu asu wala shadi eh abu malik ai kun sabi ne sanani sabi ne sanani sabi ne sanani wannan sabi ne ai baka zo da wani bagashi da an riga an an ga wata taunawa to ba komai dai insha Allah eh bacci na ƙara wani awa ɗaya ban zo ba ai da kafiya yi nisa ko eh har ka zuwa da wuri التزواج طب بسم الله سيما شقاء المعرب والمبني قالت المعرب والمبني من الأسماء yanzu zai shiga abin da yake ya daukan li'irabi ta canzawan wato ƙarshen nan da kuma abin da yake shi tuturi a ta yake wato mabni ne a gine yake shi bai canjawa ya tsaya kawai ya riga ya tsaya. الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل على آخر الكلمة المعربة الإعرابي شيني والتأثير zahiri ko kuma ka kaddara ba a zahiri ba ba za a kaddara shi wanda yake abin da ya jawo wannan canza wannan tasirin shine wani motsau ko aikatau da ya aikin da ya aiki akan wannan lafazi din a ƙarshen kalmarsa ƙarshen kalma wata take tana sarrafuwa tana canzawa an fahimta yawwa kaga kamar zaidon zaidan zaidin kaga canja to me ya jawo canja shine al'amil dinsa abin da ya motsa shi ya aiki a kansa to shine shine ke cewa al'amil to kuma abin da zaka gani zaidan zaidin shine asali shi tasirin da aka gani tasirin wasali ne to shine wannan shine wato tattanzawa da yake shi da al'ira shine asarin a فالمعرب هو ما تغير اخره معرب شيء wato wanda yake canza karshe wanda karshe take canjawa bisabab bisabab al-awamil ad-dakhilati alayhi zahira saboda wasu wato abubuwan da suke yin aiki a kansa da suke shiga a cikin sa a fili ko an muqaddara ko ba ba a fili ba kaddarawa zaka yi kace wanda za a kaddara kaza a karshen wannan lafazin me ya hana a gashi zahiri saboda wasu dalilai saboda wato shi mu'tallafa abin da ya kama da wannan fa taghayyiru zahir canji da ake iya gani a kurukuru kaga zaidan ko zaidin kurukuru ne kaga wannan huwa ma tazharu alaihi harkatul i'rab shine wanda yake harkar li'irabi take bayyana harka shine waɗannan abubuwan harakat shine fatha ko kasra ko damma sukuni harka ne eh sukuni harka ne eh tajawuzan in ka ce mishi harka shikenan amma kaga suku ai sukuni wato shine yin harka ai ai yin harka arabul harka shine sukun in ka ce misali a lam yasma ai baka mata harka bane baka ce lam lam yasma'u ko yasma'i ko yasma'a ba baka faɗa bane ba to ka tsaya akan wannan ayyukan wannan shine azamul haraka shine wasu daga cikin cewa laysa laha haraka ita to amma idan ka zo ka in ka kai maganar al harakatin babu laifi ka ce al fatra al fatha al kasra sai kuma ka ce al dhamma ko to sai ka faɗa cewa kuma to ita kuma al sukun laysa laysa laysa laha haraka laysa laha haraka amma kuma saboda zaka iya shigowa cikin wasu abubuwa sai ka faɗe ta yadda ka zama su gudu an fahimta kaga anan ba bai faɗi ta ba shi bai faɗi ba yace huwa ma tafaru alaihi harkatu al-i'rab allati yaqtadiha al-amil min raf'in aw nasbin aw jarr kaga bai ce sukunin ba saboda sukun laysa la haraka shine wato abin da take bayyana a ƙarshen wato hiya ma tafaru alaihi harkatu al-i'rab shine abin da take bayyana na wato harka na al-i'rabi tan ƙarshen da allati yaqtadiha al-amil wanda abin da yake hukuntar da wannan harka din shine wannan wanda yayi aiki akan akan lafazi da min raf'in ko rufa'a ko aw nasbin ko nasba aw jarrin ko jarra na hawo misalin najaha muhammadun to me yasa muhammad ya samu haraka to shine yanzu kaga ya zama mu'rab kenan muhammadun akramtu muhammadan kaga ya samu wasali sama fatha marartu bi muhammadin ya samu wasali kasa kaga shi muhammad ya zama mu'rab kenan menene amil saboda a can ya zama fa'ili a can annabi ya zama maf'ul bi na uku ya zama majrur da harfin jarri saboda haka ya nake yana maka cewa shi Muhammad a wannan nan lafuz halaye guda uku mu'rab ne mu'rab ne yake nufi wato yana taccanzawa a ƙarshen sa an fahimta ko an gane yawa yana taccanzawa a ƙarshen sa a halin farko ya zama yana da bammatani hali na biyu kuma ya zama yana da fathatani hali na uku ya zama yana da kasratani kaga wannan kin na maka cewa shi din mu'rab ne ba mabni ba ba tsayawa ke a hali ɗaya ba tutur a yana ta canzawa wa taghyirul muqaddar shi kuma canzawa da ke sai ka kaddara huwa ma tuqaddaru alai harkatul i'rab shine wanda harkan da i'rabi fatha kasra dhamma din ake kaddarawa kawai fatuqaddaru harakatul i'rabi allati yakbiha al-'amil sai a kaddara wannan harka ta li'irabin a gwargwadon yadda aikatau ɗin abin da ya aiki akan wannan lafazi ɗin ya hukuntar na hau ja'a mustafa ra'aitu mustafa maratu bi mustafa ya canja bai canja ba amma dai mu'rab ne za a kaddara a wajen za a kaddara saboda li'annahu waqa mawqi'al mu'arabat a wajen saboda in ka je ka ce kaga wancan ka ce najaha muhammadu zai ka ce najaha fi'il madi mabni al fathi shi kuma muhammadu fa'ilun maf'ul bi dhamma ko shi kuma annabi sai ka ce jaa mustafa kaga jaa shi ma fi'il madi ne ya riga ya zo ai mabni al fathi mustafa kuma fa'ilun fa'ilun marfu'un bi dhamma bi qadara على الألف نعم وانا شيني رأيت مصطفى مررت بمصطفى فمصطفى في الأحوال الثلاثة قدرت عليه حركة الإعراب من رفع ونصب وخفض أبنا لا تندق ما يبي شيء جرب شيء سنة أفعل دسو بس لب بس الإلسام لفظ تيبا kaga anan Mustafa ya canja saboda wato caccazawa halayensa a halin guda uku kudin alai harkatul i'rab min raf'in wa nasbin wa khafd a na farko zama rufa'a ne da shi saboda saboda fa'ili ne annabi ya zama nasba ce da shi saboda shi maful bihi ne ko alau kuma ya zama majruri ne sai ya zama yana da khafid ne saboda lanahu mutaakhirun an khafidi khafidin taqaddama to wannan shine mu'rab akwai wanda bai kai mu'rab ba zai wasu yan bayanai eh da Masha Allah. ايه ايه على الفتح ايه
مصطفى ايه فاعل نعم نعم نعم eh wannan ƙarar alamu yanzu abin da nake so a fahimci waɗannan wannan lirabi ai dole an tafiya dole a lirabi ai eh ko a ce me mani'in sai a farce mu ne a mu ne a kaza za mu zo mu wannan magana amma dai abin da nake so a gane dai kaga dai wannan yana ta canzawa wannan kuma ya canzawa Muhammad ya canja kaga najaha Muhammad akramtu Muhammadan marartu bi Muhammad wannan canzawar nasa taghyiri nas taghyiri ne bai shi kuma wannan Mustafa ja'a Mustafa ra'aytu Mustafa marartu bi Mustafa taghyir ne muqaddar yawa wannan kawai shi ne kisa a fahimta a fahimta shi mu'rab shi wato al-i'rab shi ne asar wannan karshen masalin karshen shi ne i'rab wannan asarun zahir ake gani a muqaddar shi kuma wato al-mu'rab shi da asali shi lafazin da shine aka zo ya ta canza a can fa'ili can maf'ul bi ta kuma jarin wal majrur Allah mu'rabat da ake musu da ake musu wato irabun su asarun zahir yakan bayyana kuru-kuru a gani da da harakat guda hudu ne guda hudu ne galibi tun da ba mu da lokaci kurin da zabbin adadin adadin kurin karke su mai ajurumiya ya yi kokari kwarai da gaske kaga shi da tashi ta ya ce alharakat su alharakat ya ce su guda hudu ne ko da alisimul mufrat suna wanda ke tilan suna to kaga su suna wanda ke tilan shi ne kanka wannan muhammadun muhammadan muhammadin kaga duk wani ya daukan da irabinsa ne da haraka haraka shine wasali an fahimta kaga kace najaha muhammadun akramtu muhammadan marartu bi muhammadin haraka ce da wasali yayi me yasa saboda alisul mufrad ne shi aji guda ɗaya ko na biyu kuma sai a takfir jaku takfir wannan wanda shi ba shi ba muzakkar ba shi ba mu'annas ba kamar amilu ummal to in ka zo ka ce ista'jartu ummalan جاء حضر العمال مررت بعمال هذا شيء ما wannan yana daukan wannan kaga mun sami guda biyu al-ism al-mufrad sai jam'u taksir sai kuma jam'u mu'allafat as-salim shi kuma jam'in mu'allafat as-salim na mata kenan muslimatun mu'minatun qanitatun ta'ibatun wadannan irin su in suka zo to idan zaka in zaka musu rufa'a marfu ne bibban ba in kuma za ka musu nasba mansubin ne afin kafin nasba in za ka musu wato jarra majurun ne bil kasara amma kuma su kuma in za ka musu nasba to dai za ka kawo kasara ne diyabatun anil fati diyabatun anil na'am ka ce mansubin ne bil kasra ne ya mutu an fati haka ne haka ne saboda haka ba ka lokacin in ka zo ka ce hadarat muslimatun ah hadarat muslimatun وحضرت عاملات ثاني kaga wannan yazo amilatun yazo da marfu din sa in kace marratu bi amilatin kaga majrur kuma da wasali kasan zahirin sa amma in ka zo kace a laqitu amilatin ba amilatan ba saboda mi saboda wannan wasali kasa yanzu shi ya ta ya tsaya maqulun bihi ne nasba kuma niya dama ba ta ba ta zama zahiri a ma'anar sani sai dai ta zama niyaba me yake ni mata niyaba wasali kasa kasara eh an fahimci wannan shi Eh, ya fito fili wallahi suru ya fito fili ai na so wani lokaci a dinga kadan kawo mana dan allo amma ba abin ba zai wannan ba barka gani yanzu muna magana akan eh muce muce ina umal muka kawo to muce amilat amilat kaga kudi zama amilatun ko amilatin amilatin bai zama amilatan ba za ka taɓa gana haka ba to in ka tashi in ka tashi ina ne zama amilatun sai ka ce hadarat amilatun kaga amilatun su suka zo ai sun halarto hadarat amilatun su suka halarto kaga amilatun a nan sun zo a matsayin fa'ili ne sai ka ce to hadarat wannan shine wato ah, shi fi'il din amilatun kuma wannan kaga shine zai zama fa'ilai su suka yi aikin ai to gashi kuma yana da kuma uh, wato lirabin sa na ƙarshe wannan wasalin ƙarshen yana da shi zahirin sa a bilatin in kuma ka zo da da da da shi a wajen kasara ka ce maratu bi amilatin kaga ba'un wannan ba'un majrur ne amilatin kuma gashi ya zo da faɗin kasara guda biyu da haka ya zama majrurun bi bi bi ba'u jarri to sai muka ce amma shi baya zuwa da wato faduwar wasu suna na sama da sunan cewa su ya zuwa kulubi ko wani abu ko zai da wasu sama baya zuwa ci sai dai ka zo ka in aldalamu kaza da aldalamu to sai sai ka cire wasu faduwar wasu ne sannan kuma ba zai kuma zo da wasu biyu sama ba ba za ka ce marartu bil amilata ba sai ka ce marartu a afon marartu bi marar ra'aytu al amilat ba za ka ce ra'aytu al amilata ba sai da ra'aytul abilati saboda ne saboda su in ana shiga mushi nasba inna ma yunsabu bil kasra ne ya mutu an al fati to mun fara nawa kenan mun ce da wani da wani ismul mufrad jam'u takfir jam'u takfir sai jam'u ma'as salim sai na hudu shine fi'il mudari alladhi lam yatasil akhiruhu bi shay fi'il mudari wanda kasan shi babu komai fi'il mudari wanda yake asalin fi'il mudari insa in in wani abu ya same shi yanzu kaga ba zai zama ba zai ɗauki irabin ba kamar misali ka ce akala ya akulu ya akulu fi'il mudari ne ka ce ya akulu kaga yanzu yana nan akan asalin sa na farko amma ka zo ya zama ya akula kaga ya samu wasali sama kaga an yanzu an ya akula an ya kula an ya sma kaga ya samu wasali sama a ya me kawo mabi a sai dai in ya tsakan lawa mabdi ne idan wannan akhiru aka samu canjin nan ko nunu ko nun takir ko na abu a wannan da ba ai wannan da ba yanzu dai abin da nake son ka gane fi'il mudari alif lam til akhir hu bi shay'in shi shine mu'rab shi shine mu'rab yanzu amma wani canji da fi'il mudari idan samu nan gaba to yakan zai shana shi zan mabdi shi ma irin sarrafa ilan guda biyu yawwa eh yawwa to wannan shine abin da muke magana kaga ya akulu sai in ka samu sha'ani ya zama an ya akula haka zaka faɗi shi in kuma babu kasara ka san ya ma kasara ba a samu shafi ya sunaye ne ba a samu shafi ne to na ganin sai mu ci gaba ko shi mu'tal da kai magana shine ai kamar yahsha ya'du yaqdi yakhsha kaga wannan abun nan ne bil alif ne ya'du bil waw shi kuma yaqdi bil ya'i shi kuma wannan yana da irin tashi wannan banda shi kuma akwai mamnu min sarf ba ai akwai wanda za ka gani sunaye ne amma mamnu min sarf ga ya fita shi baya ciki saboda shi gaban sunana Ahmad baya da kan yanzu ka sai ka sa mishi an Ahmada ba za ba zai da ya dauki ba za ka ce an Ahmadi ba kaga ba ya daukan kasara ina ma yuharrafu بالفتح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصف saboda shi shi bai sarrafuwa ga baki ɗayansa shi alamar sai kamar muawiya kamar aisha kamar fatima duk suna matan da kusan galibi da aka ba sa ɗaukan wannan to an fahimta an ga alsa an gane su bari mu ci gaba ok to ai mu gama ba akwai al-mu'rab bil huruf su waɗannan su kuma ba da haraka ba da wasu da ake musu ba duk ba su kawo anan ba amma sai a hada shi ma guda hudu ne kaga wadancan guda hudu wannan guda hudu shi ma akwai wanda su za ga al-mu'rab al-mu'rabat ne amma da harafi ake musu wasali su kuma eh a mu'rab ne ai yanzu mun riga mun wuce mun wuce wannan asliya da far'iyya yanzu muna magana cewa a cikin mu'rabat a cikin wanne ne ake mushi al-i'rabu bil harakat ne wanne ne kuma al-i'rabu bil huruf ne zai sai sake dawo maka da magana kan kan wannan asliya su ne waɗancan fata dama su ne asliya mana waɗannan ka ai duk galibi ne biya ne wannan su ta ne haka ne yadda ka faɗa wannan duniya biya ne amma al'asulu shine ya zama mu'ram ya zama idan rufa'a ne ya zama marfu'un bil dhamma in ya zama nasba ne masubun bil fatha in ya zama kasa ne maksurun bil in zama wato jarra ne ko ko al-khafd ne ya zama wato majrurun bil kasra waɗannan duka zai zama biya ne bil huruf ake musu su ma guda hudu ne ka ko rika asaba tasniya ko al muzakkar salim ko al asmaul khamsa ko al afalul khamsa eh zan ka mai ta ce sai a bi a hankali a za a fahimta insha Allah su kaga abinda muka faɗa ja'a zaidun laqitu zaidan marartu bi zaidin kaga dai ya ta canza ai wanda kaga dubu duk wasalin sa da da wasali aka muka gane canjin sa caccanzawa da irabin sa to ana iya samu kuma wasu wanda su ba sa daukar wannan caccanzawa na wasala a matsayin alamomin da irabin su su kuma ana gane alamomin kasance wasu mu'rabai ne suna canzawa kawai da har da da harfa kamar a tasmiya a tasmiya wato abin da yake nuna wato mutane biyu ko abu biyu shi musanna kenan to idan ka zo kawai shi wannan da idan ya zo a wajen rufa'a ne suka zo mishi da alif sai ka ce misali hadara talibani hadara talibani kaga ana abe da wasali wannan alif din ita ce alaman cewa wannan wajen waje ne na fa'iliyansa waje ne na rufa'a in ka ce marartu bi talibaini kaga yanzu ka mai da shi ya zama yawa shi kaga jar wal majud shi kuma ana mushi jarra ne tasmi ana mushi jarra ne bil ya'i eh niyabah anil kasr sai kuma ina wajen wannan sai wajen nasba nasba shi ma bil ya'i eh kace ra'aitu talibaini ra'aitu talibaini shi ma yanzu wannan kaga fi'il fa'il ne talibaini maf'ul bi ina alamar nasban sa shine wannan yawon nan to wannan kaga abin da kenan shi kuma al-muzakkaru salim shi ma a ko dai kaga ko wato al-muzakkaru salim kamar al-muslimuna al-muslimuna to kaga shi ma in yazo ya tsaya a wajen wato rufa ko fa'ili ko mubtada al-muslimuna ghayruna kaga wannan mubtada ne ja al-muslimuna kaga shi ya zama fa'idi kuma mafhum ne bil wawi wal wawi wawul jama'a da ake ta magana shi in kuma in kana son ya zama wato majrurun sai ka ce marartu bil muslimina in kuma kana son ka mishi nasba ne ka ce ra'aytul muslimina shi ma dai bil yayi yawwa sai kuma al asmaul khamsa asmaul khamsa zai zo wata gaba su ne na guda biyar ko guda shida gwargwadon yadda malamai ke sabani sai abun akhun hamun fu vu in ka ce ja'a abuka abuka mujtahidun mufsada da khabar ja'a abuka babanka ya zo kaga abuka ne shine maf'ul fa'ili kaga me ya zama da me aka mishi fa'ilancin nasa shi da wani wawu da da da wani harafin amma idan misali ya zo ya fado a wajen kasra ne sai ka ce marartu bi abika kaga babu na harfin jar ne ya zama abika ya zama wato yana shine ke yawo idan ta zama wato alama na kasra a wajen alama na cewa shi din harkarsa harkarsa harka ce da asalta kasara ce haka zalika kuma amma kuma shi bambancin shi da shi su a tasniya da su al-muzakkar salim shi da in an in za a mushi in za a mushi nasu ba kuma ana mushi nasu ba da alifi kuma don ka ce a wannan laqitu abaka laqitu abaka ba za ka ce abaika ba sai ce laqitu abaka wannan shi bambancin asma'ul khamsa da ragowar su kuma wanda su fa galibi a ce wannan wayin sabu wai jarru bi jari shi wannan ita asu asma'ul khamsa ana musu rufa ne da alifun ana musu wato nasba ne da afwan ana musu rufa ne da wawu ana musu nasba ne da alifun ana musu kuma kasra ne da yawu ana musu jarra ne da yawu afwan ba kasra ba ana musu kasra ana musu jarra ne da yawu shine wato turfa'u bil alif a turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujarru bil ya su kuma waɗannan turfa'u bil alif wa tunsabu wa tujarru bil ya an fahimci abin da ko yawa in wanda ya ji ba a gare ba to ai magana wannan wajen magana ne yanzu sai al-af'al khamsa shi kuma al-af'al khamsa kawai ka kawo su yaf'alani taf'alani in ka ce yaf'alani ka kawo taf'alani kaga su zama biyu in ka kawo yaf'aluna ka kawo taf'aluna ya zama hudu sai kuma kawo taf'alina na mace shikenan sun zama guda biyar to su waɗannan su za ka same su su ma akwai maganar yaf'alani ka ce taf'alani ko yaf'alani ko da taf'alani ko san tira tira tare wannan wannan kaman kaman ka ce ka ce qalibani qalibani ko kuma ra'ayi karin kawo wannan qalibani yaf'alani wajib al-manzil yaf'alani wajib al-manzil dalibai ne guda biyu wanda suke aikata homework din su kaga wannan yaf'alani yaf'alani su bi ne kuma maza in ka in mata ne kuma kace taf'alani in kuma wannan in kuma jam'i ne sai kace yaf'aluna in kuma jam'i ne na na na na mukhasabin ka da sauran su ce taf'aluna antum taf'aluna kaza eh ko kuma mukhasabi shi ma yaf'ala ne mukhasabi ce zai zo taf'ala ne ku biyu ku biyu mazan ba kuna ku kuna aikata kaza babu laifi zaka iya fara eh eh kwarai da gaske kwarai da gaske eh ko san wannan wani shi ma ai hukunta sama da rashin babu da ya halatta kace yaf'ala ne yaf'ala ne ko taf'ala ne game da mata din eh amma dai a sahih shine misali a ce in innahuma in mata ne innahuma tadhhabani ila madrasati kanfa wa tarji'a wa tarji'a yawmiyan tadhhabani wa tarji'an yawmiyan kaga suna tafiya suna dawo za ku cewa yadhhabani wa yarji'an an fahimta eh تفعلين كما وانا مخاطبات المؤنثه saboda haka dai kaga muna da alif litnaini ma da wawu jama'a ma da yawu al-muqataba alif litnaini shine wannan guda biyu yaf'alani taf'alani shi kuma wawu jama'a shi ne taf'aluna yaf'aluna shi kuma yawu al-muqataba shi taf'alina an anti taf'alina amalaki bi jiddin kina aikata kina yin aikin ki aiki mai kyau da gaske to waɗannan su ne wasu abubuwan da ake musu mu'urabai da harufa su ne mu'urabai da harufa to mu ci gaba ko sannan an ji jima ba dai ba ku yi dai insha Allah albina shi albina luzum akhir kalma halatan wahidatan la tataghayyar shine wato karshen wannan kalma din ta lazumci hali guda ɗaya da ba ta canzawa ba ta canzawa to tur ita tana nan akan hali guda ɗaya والمبني هو ما يلزم طريقة واحدة شي مبني شي wanda ke lazimtan hanya guda daya wala taghayyaru akhiruhu bisabab alawamil ad-dakhilata alayhi duk yanda wani mai aiki zai yi aiki a kansa da shi bai canja ba ba ya canjawa saboda kawai wani mai aiki daga cikin masu aiki masu aiki a cikin akan kalmomi sun shige su to su ba su canza ba su mu mabiyai wa huwa ala arba'ati anwa ya kasu kashi hudu mabniyun ala al-kasri akwai mabniyun ala al-kasri mabniyun ala al-dhammi mabniyun ala al-fathi mabniyun ala al-sukun akwai wanda zaka mabniyun ala ala al-dhammi akwai wanda zaka mabniyun ala al-kasri mabniyun ala al-fathi kaga ba ce ala rafi ba shi ar-raf'u da an-nasbu da al-jarr ko al-khafdu khasun bil mu'rabat aw da malamin nahwu shi kuma alfathu alkasru waɗannan alamomi ne na morawatin amma su ababu ne kuma su kuma su su ne ma ake faɗa ba ka faɗan kace marfu'i saboda marfu'i sai ka ce kawai mabni ala dhanni an fahimta to sai fara maka fara maka magana da al-mabni ala al-kasri abinda ake gina su akan kasra wanda su ba sa canzawa minhu haula'i za ka ga ake wani haula'u ba in ka ga yin wannan ya saba sai ka ya ce baka ala lokaci ahli kabilar ka kaza kabila fulaniya amma za ka ji an canza yanzu ka kamar wannan al ai kaga ita ma ba za ka canza ta ba sai dai ka ce baka ala lokaci ai su ne suke nazime da al ya zama am ko to shi ma wannan haula'i na hauja haula'i ra'aytu haula'i marartu bi haula'i fa haula'i fil ahwal thalatha mabni al kasir wannan marartu bi haula'i ba ba majrun bi bi ba'il jarri bane wannan mabni ne bai canja ba ai saboda sauran halayen ma bai canja ba nan ba bai canja ba saboda haka yana na kan asalin sa ne an fahimta yawwa wa minhu al-a'lamu al-mu'annatha ala wazni fa'al haka zalika sunayen mata na kiran yin aka kira sa amsa wanda yazo akan wazanin fa'al fa'al to shi ma wannan baya canja ba yayi da alal kasri fa'ali kamar hababi kamar qatabi kamar habari kamar safari kamar bari waɗannan duka mabniyai ne duk sunan da yake na mata a irin wannan siga to ba canjawa ko ba mai rizo ko ta zo a fa'ili ko ta ko ta zo a maf'ul bihi ko a mai ta zo ba canja ba saboda me saboda li'annaha ja'at ala da anna al-kalima ja'at ala wazni fa'ali zaka ba ta canja ba wannan akwai da irin waɗannan waɗannan sosai a larabci musamman waɗannan gashi ya kawo maka waɗannan duk sunaye ne wa alaihi qawlu sha'ir idza qalat hazami fasaddiquha fa inna alqawla ma qalat hazami idan hazamu ta faɗa magana to gaskata ta saboda magana shine abin da hazamu ta faɗa hazamu ai wata mata ce da aka yi a jahiliya ita in ta yi magana ta da kiraka ta da hangen nesa kawai sai kaga ta faɗa magana an ce ta faɗi magana kuma sai ga abin ya faru tana faɗa kamar ya kauka shine suke mata waka cewa idan qal hazami fasaddiquha fa inna al qawla ma qatil hazami inda hazamu ta faɗa to gaza ta kawai daga cikin abin da yake zama bi al kasri shine ams amma a wani a wata hala ams kamar jiya a wata hala idan kasata bihi al yawm alladhi qabla yawmika in kana nufin jiya jiya ta kusa sai ka ce amsi kamar na hawo madha amsi jiya ya tafi jiya ta tafi to kaka ce kaka ce wani amsan ko amsin ko na sai ce ma ba amsin kana nufin jiya da take yar uwar yau an fahimta ga ni zai kara muku bayani wa atakaftu amsi na na shiga itikafi jiya ko na yi itikafi jiya kaga yanzu wannan kana magana jiya ne jiya ne kan wajen ko to da kaga ba za ka za ka wata mabni ne al-kasri wa ma ra'aytu mud amsi ban gashi batun jiya kaga jiya kanwar yau to duk wannan mabni ne al-kasri amma idan kasada bihi yawmun min idan idan qusida bihi qusida bihi idan qusida bihi saboda inda ya ce ya canza zubin magana ta kaga ta kasatta yace eh amma kaga da yace amma idza qusid qasatta bihi yawm min al-ayyam ya kamata idan qusida wa amma idza qusida bihi yawm min al-ayyam idan wani yini daga cikin yininka aka nufata da wannan da shi amsin ba ana magana jiya ba ana magana oh kamar ba jiya ne abubuwa suke arha a kasan nan ba kaga jiya ba kana magana jiya ta jiya ba kana magana dai a baya kana magana almazi baya au urrifa ko kuma ka zo shi wato lafazin al'amr abs in ka mishi ka sa mishi ta'rifi al'amr fa innahu yu'radu ala naqaw fil iradi mithlu ka ce akramtuka amsan kamar ba jiya ne jiya jiya nan da maka karamci ba yau ka zo kana mutunci ba kana magana jiya kanwan yau ba kana magana a baya tun ba na maka ba na yanzu ba maka ba an fahimta kamar ka ce kuma ma amsuna a ai mu ai mu jiya mu jiya mu jiya mu tare da ka shuti ba kana magana wani abubuwa su abubuwa suka faru ka ta ai ai ai wani ai wani ada kenan ka sani ko akramtuka bil amsi ka ka ka kawo jiya kake magana a yanzu anan amma ka kawo aldalam kuma kai ta'arifi to haka yanzu zai dauki zai dauki da irabi yawwa to wannan shine abin da yake gaya maka an fahimci wannan ko yawwa sai al wannan turuf ana ganewa ga abokina ban san mene sunansa ba ana ganewa ko yawo to alhamdulillah sai al-mabni ala dhammi wanda ke zuwa shi kuma mabni ala dhammi minhu daga ciki shine kaman qablu da ba'du da akhwatuha akhwatuha shine tahta tahtu amamu wara yamin shimal sai me shariba wannan duk yana zuwa shi wannan da yawa za ka ji masu masu masu masu masu wani lokaci hudu ba ai suna dan bubugawa wani lokaci a zo irin wannan an yi fadafal mudafu ilai sharadin in kana son ka zama bi ala dhambi ya zama shi mudafun ilai an an canza shi an share shi wa yanwi thubuta ma'anahu duna lafzi kuma ya nufa cewa wannan ma'anar nasa yi ko da a lokacin ba a share ba to yana nan yana nan wannan ma'anar nasa na بعد ال... بعد كذا دي. بعد هذا المسموع انت اما بعد اذا كنت اما بعد اي أم... اي بعد ما سمعتموه an fahimta shi ne shi ne takaririn amma tunda ka cire wannan wannan wannan ta'alliqin ba'da abu da ke ta'alliki da ba'da wanda tare da fare yake ka cire shi kuma anan na nan har yanzu sai ka sai ka mai da shi na babban ma amma inda zaka kawo sai dai ka ce sai dai ka mishi sai dai ka mishi ka mishi wasali sama a matsayin verse an fahimta an fahimta sosai yawwa in ka kawo mishi muta'alliqin sa to dole ka mishi wasari saman sa in kuma ka cire mishi ka banta da shi daga asalin abin da ke yana dafar da shi to dole ka dole ka ka ga mishi ban ma'aura kamar na faɗi lillahi al'amru bin qabl wa bi ba'd menene me asalin ma ya ayan take ba ana ayi kula batun rum ko yawa to min qabli hadha wa ba'di hadha min qabli hadhihi hadha hadhihi sa'a wa ba'di hadhihi sa'a din labar na ubangiji to kaga idan ka cire hadhihi sa'a na a wannan wajen a da can labar na hannun ubangiji a da can lokacin baya da lokacin yanzu ko lokacin da ya zo nan gaba to in ka cire wannan lokaci din to kaga sai ka iya zama ba'd qablu amma kana kawowa kana kawo mishi wannan muta'alliqin nasa in dai ba bin ne zo gabanin qabla ko ba'dun ba to dole ka bi da shi qabla ko ba'da yawa kamar misali ka ce a a kamar tinubu tinubu ya hau mulki bayan bayan buhari ne ko sai ka ce tawalla tinubu al-arsha ba'da muhammad bukhari بعد محمد البخاري بعد محمد البخاري محمد البخاري to idan ka zo ka ce an riga an kawo maganar cewa dama an san cewa ana magana kan Buhari ya Tinubu sai ka ce a a shi Tinubu inna ma tawalla mulka ba'd ba'd kana magana ai ba'da mulki da Muhammad al-Bukhari to amma tunda an riga an san me ake tattaunawa to ce inna ma tawalla al-arsha ba'd to shi kenan sai ka shi kaka ce ba da auren sai da ce ba'du saboda mai saboda ala dhammi ne saboda ka riga ka banta shi daga shi ibafan sa mudafu ilayhin sa ka cire mishi ka share haythu ja'at kalimatu qabl wa ba'du fil fil aya mabniyatu ala dhammi li'annaha zarf hulifa minhu al mudaf ilayhi nawa ma'anahu an share mishi wato mudafu ilayhin sa abin da yake zai jingini zuwa gare shi kuma ma'anarsa kuma tana da kuma yanzu tunda ma'anar tana nan shikenan ba za ka zai dauki wannan irabi na bamma din saboda ishara zuwa ga wannan zarfu wato mudafu ilayhi da aka share masa an fahimci wannan ko sai al-mabni ala al-fathi wanda suke mabni a halin kasra a in ya zo in akwai harfu jar'i ya sa shi min qabli min ba'di an fahimta yawwa in kuma ka bashi ne yanda yake sa to zai zama zarf ɗinsa ne kawai hakikani eh ko ka- ka- kaman ka ce a almalu inda inda zaidin kaga yanzu na zarf ne ai dukiyar na wajen zaidin waje ne ai ko yana wajen sa kaga yanzu mai inda amma an kace min indi zaidin kaga wannan min har mu da ta zo ta canza wannan asalin asalin wato shi ah, harka zarfiya din sai al-mabni ala al-fathi wanda suke mabniyai ne akan fatha to ne na zama bi sa su al-mabni ala al-fathi wanda suke su mabniyai ne akan fatha wa hiya ahadu ashara shine wato ahadu ashara sha ɗaya ɗan nan da wa akhawatuha da koyan wanta wal maqsud bi akhawatiha thalathatu ashara ila tis'a ashara waye tubna ala fathil juz'aini idan ka zo duka bangaren guda biyu duka zaka musu wasali sama mabni ma taqulu ja'ana ahada ashara rasulan ahada mabni al- ala ala madha ala al-fath ashara mabni ala madha mabni ala al-fath wa ra'aytu ahada ashara rajulan kaga shi ma yazo ahada mabni ala al-fath ashara mabni ala al-fath wa marartu bi ahada ashara rajulan ba za ka ce ahadi ashara ba شباب ذو الفتي وعليه قوله تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا وقوله عليها تسعة عشر إيه. وانا عاد ليش شو إن شاء الله أوه. ويستثنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشر تو أما دي جد أكا أكوي شابيو ماذا كو شابيو نماتا أنا استثناء إنسان فإنهما يعربان إعراب المثنى شيء أنا مسل إعرابي ليه لإعرابي لمثنى قال تعالى فانفجرت من اثنتا عشرة عينا kusan babi na babi na na al'adad da ma'adud ya daga cikin abubuwa masu kaji a larabci eh ku ne rike wannan muka zo wannan sai mu tattauna insha Allah sai al-mabni 'ala as-sukun wannan suke mabni 'ala mabni 'ala as-sukun wa minhu man kam a kamar man da kam wannan kamar hal duk wannan kaga wani ala sukun ne waɗannan taqulu ja'ana man qama man qama kaga mabni ala sukun ya wanda ya miƙe ya zo mana ra'aitu man qama wannan wanda ya miƙe dai na gan shi maratu bi man qama kaga ni bai canza ba za ka ce mali in kaga in kaga in kaga daga baya nun ta samu wasali kasa sai ita kawo saki ne shi kuma wannan eh, usulin larabawa ba wai asalin wai canza mishi bina'in sa aka yi ba وتقول كم كم مالك كم كتابا ملكته بكم درهم اشتريته فمن وكم في الأمثلة السابقة مبنيته على السكون وأن أجل في أكل سكوني في الأحوال الثلاثة في حالة الرفع أو النصب أو الجر ديك حالة ينقل أكو أن جنا سوء كم مبنيين سوء باسا تنجاوا كاغنا جاءنا من قام وأن من ميه في أورد فائدي هذا هو فائدي ne. amma kaga bai canja ba maratu bi man qawa wannan majrur ne bi bi ba'il jar to kaga duk bai canza ba sai haka duk waɗannan abubuwa ba sa canzawa saboda man da hal da waye da sauransu duk wannan mabniyai ne in ka suka ce wannan mabni ne ala sukun kawai shikenan to dama guda nawa ya faɗa guda hudu ya cika ya cika sharadinsa guda hudu waɗannan sai a je a sake dubawa akwai misalai da yawa a larabci kusan za ka ga muna yin mu'amala da su sai dai ba mu ba mu halartu da su a ce a rika rikewa kwarai da gaske su mu'rabat bil harakat su hudu ne mu'rabat bil bil huruf su ma hudu ne su ma ba bidiyai ga su na kama su guda hudu kaga in ka hada ka ka samu sha sha biyu kenan wannan to da haka za ka yi za a bi ta a rika ta an fahimta za mu shiga mubtada akwai wanda bai gane wannan ba kar mu shiga da mun duk yana alaka da baya duk a ta- a tare da abin da zai tafiya yana alaka da abin da muka yi a baya mu shiga ko mu shiga ba ko to alhamdulillah yanzu na hau abin da sa rubutun da suna hawar wazi suka yi littafi ne mai can gaske sau tabarin da ke ciki wanda duk wanda ya bi shi a hankali to wato zai zama ojuba kan a nawo to matsalan shi shi an kancana shi da yawa kuma yanzu ɗalibai wasan lokaci an kancana shi zuwa har zango shida tun daga JS1 har SS3 haka muke karanta shi karanta shi don haka babu lokaci kan wani ba zai iya tsayawa ba shi to kuma in ka sake kai ganganci wani aka yi aka maka zuku wani ɗaya daga cikin wani zangogin za ka ga abu ya lalace kuma kaga can gaba za ka ga a shi abu na alakanta da baya baya dawo dawo ma na SS1 da SS3 wannan da ake haɗe shi da rabi ɗayan nan shi za ka ga kusan sarfin ne suka yi yawa a wurin amma yanzu misali kawai mutum ya je ya ɗauki na ukun nan bai je yayi wannan nabiyin ba wasu musanna din nan da su waye su waye da ai to ai zai shagu ba sannan kuma an sun baka a can nan dai sun baka kara wa akwatuwa inda wa akwatuwa can gaba kuma suka je suka kara ka maka rabuwa takmila din to yana da abu a dole shi ka hada su dole shi ka hada to shi sa yanzu ake bukatar abin da za a dan cikurkuɗe shi a waje daya a faɗi misalai shi ko ɗalibi mai wayo shi zai shiga wannan nahudu wani ya shiga tabarin in Allah ya da gama kai wani tabarin to za ka ga kusan nawo ya zama kuma wani abu wani abu da yake sai dai ka shiga kai ma babu sabani kana zaba amma dai ba dai ka zama ami ba ki ba da yawa yanzu a albai ilimi masu karantarwa muke magana ba yanzu suna da matsala a nawo alharabci kana ji za ka ji mutum na magana ko ka san kawai bai ma sai ina kan ba to kuma shi ka san nawo shi za ka yi ta'abirin kanka shi za ka faɗa abin da ke zuciyanka da gaske kuma a gane ka amma in ba ka za ka faɗa magana abu da aka fita daban kai kuma abu da kai ke faɗa daban kaga abu ya lalace kuma saboda so ta'abir ɗinka da kuma yadda mutum bai san na hausa sai ba to sai al-mubtada yanzu fara magana al-mubtada al-khabar al-mubtada al-khabar da kuma fi'il da fa'il kusan wani lokaci suka zama abu ɗaya kawai ka bambance idan sunan aka fara da shi to shi kenan duk wani duk abin da zuwa gaba ya zama jumla jumla ismiya ko ko ko fi'il ya ko sai da kana da shi in ko fi'il ya fara zuwa to duk abin da zai zama jumla ismiya duk fi'iliya ko ba zai zo ko suna zai zo to sai dai zama fa'ili kuwa shi fa'ili fa'ili a fi'ili shine in ka jira shi farko yake zama musa da shi wanda yake shine kamar fari shi galibi in ka saka fahimce shi shine kamar abin da tura ke kira subject shi shi ne maudu'in magana a kansa ake magana kan shi zaka bada labari zaidu to za a zaidu zaka faɗa a tsaye ki ko a zaune amma a zaune ko tsaye ba shine ba shine fa'i ba shine mubtada ba shi dai wanda kake cewa a zaune ki ko a zaune ko a zaune ko a tashe tashe to shi shine wato fa'i mubtada kace zaidun zaka bada labari ne qa'imun aw qa'id kace a la bal zaidun qa'id a zaune yake to kaga yanzu ka fara kawo da labari a kansa an fahimta to al-mubtada huwa al-lafz al-mujarrad 'an al-awamil lafziyya mukhbiran 'anhu mukhbaran 'anhu afwan mukhbaran 'anhu shi ne lafazi wanda yake ba shi da wani wasu abubuwa al-awamil wasu aikatau tsikarau da suka tsira su tsikare shi canza mishi wasali to babu shi shi yana akan asalin asalinsa kamar zaidun muhammad kusan asalin suna shine zama yana da marfu bi dhamma al-asl fi kulli al-asami an takuna marfu'a bi dhamma zaidun muhammadun hindun haka haka ya kamata zama marfu ne bi dhamma to in dai ka zo ka ganshi yana na akan halin shi da farko to wannan ya zama mujarrad adal awabil lafziya kenan yalo ba shi da wani abu da zai tsiki kare shi ya zama ya canza shi ya yi aiki a kansa ba ya ba da wani aikata ba wai ma'aikata na Hausa ba ina dai faɗa saboda ku gane wanda ya aiki a kansa dan na yakin amil aka ce amil da kuma ta ita masalawa kuma mutum bai gane ba mukhbar na anhu in tashi za a bada labari sai dai a bada labari a kansa zaidun to zaidun da yayi shi qa'im yana tsaye kaga labari ka bayar to wannan shi to zaidi ya zama mutala kenan saboda shi shine al-lafzul mujarrad an al-awamil lafziya mukhbaran anhu aw wasfa rafi'an limuktafa bihi to wannan sai a bai da hankali a jibe zance ko a samu wani wani sifa shine alwa wanda yake a shi wata sifa ne zo da ya zo sifa ɗin ya zama sai aka wadatu da shi wannan sifa ɗin ba sai an kawo shi khabar ɗinsa ba saboda akwai wani abu da aka zo da shi na ko fa'ili ko na ibul fa'il da ya toshe matoshi na shi khabar galibi wannan yakan zo ne idan an sami nafayi ko an sami istifhami in aka samu nafayi misali an samu mu fara da istifham istifham kamar ka ce a qa'imun akhuka kaga qa'imun yanzu wannan sifa ne ko ba sifa bane sifa ne yayi ai qa'im kace rajulun qa'imun qa'imun nan ba ba ba ba ba ba ba ba ba yana sifanta irin halin da yake bane to ka qa'imun sifa ne mushtaq ne kuma mushtaq ba mushtaq ne min qama yaqum qama yaqum qiyaman qa'imun ismul fa'il ne na na qiyam ko to kaga sannan kuma sai ya zo bayan bayan bayan wato isfamiya a ka'imun akuka to shi a irin wannan yaya za ka yi da irabin sa wanne ne mubtada da wanne ne khabar shi suka ce to wannan akuka yanzu yanzu ya zama kaga yana da ma'ana na fa'ili ne shi aya akuka ya kumu a ya kumu akuka a yanzu kenan yanzu yana yana tsaye ne a yanzu ya ka duba min kai zai duba min takafa yana tsaye ne to kaga akhuka nan kaga sad fa'ili ne sadda ba sadda al-khabar ya toshe matoshi ne na khabarin da ya kamata a samu Allah sa an gane in kuma ya aka samu kuma naibul fa'il naibul fa'il zai zo maka magana a gaba kamar ka ce ma mahmudin al-bukhl ba a san ruwa ai la yuhmadu al-bukhl yawwa kaga shi albukul anan mahmudun nan shine wato sifa din alwasf din kuma shine mubtada a yanzu dan da shi aka fara to shi kuma albukulu shi shi naibul fa'il inda zaka yi ta'awilin sa ka canza shi inda kace la yubkhal la yuhmadu albukul kaga albukul ya zama naibul fa'il to inda zaka canza shi wannan albukul ya zama naibul fa'il to shi wani misali sai ya zama kuma zai toshe mutu shi na khabar ɗinsa to shine ke ga maka al-mubtada huwa al-lafz al-mujarrad an al-awamil lafziyya mukhbaran anhu aw wasfan rafi'an li muktafa bihi ay li maktufiya bihi min fa'il aw na'ib al-fa'il alladhi sadda alladhayn sadda masadda al-khabar an fahimci an fahimta sosai an gane yawa wannan wannan su eh ko ko an fita an shiga wani abu kuma ba ni a gane na farkon ba za mu zo za mu ƙara bayani insha Allah wa yabdu min hadha ta'rif anna al-mutala naw'ani kaga daga nan zaka fahimci cewa kaga mutala iri biye ai ai iri biye ne tunda gashi akwai wanda yake wasfun rafi'un lil muktafa bihi akwai kuma wanda yake al-mujarrad al-lafz al-mujarrad an al-awamil lafziyya mukhbaran anhu kaga ya kafa kashi biyu kenan ko mubtada lahu khabar akwai mutane da yake da khabar wanda wannan shine galiban al'amari wa huwa al-ghalib wa mubtada laysa lahu khabar da mutanen da ba shi da khabari lakin lahu marfu'un sai dai yana da marfu'i wani wani suna wanda yake marfu'i ne da rufa'a bibban ma shi ma yughni 'an al-khabar wanda zai wadace ka gabarin asalin khabar wannan wannan shine me shine lokacin sadda masalin khabar ai ba khabar bane shi ولكنه سد مسد الخبر إما فاعل أصالة وإما نائب فالمبتدا الذي له خبر نوعان متن da da khabari shi ma kasa aka saka shi akwai ismun sarih akwai suna wanda yake a fili yake zaka gani mubtada da khabar gashi a fili wa mu'awwalun bi sarih ko kuma a wanda za a canza shi zuwa ga sarihin sarihin sa fa sarihu nahawu Allahu rabbuna الله ربنا الله أكبر الله لفظ الجلالة مبتدا أكبر خبر مبتدا الله ربنا الله لفظ الجلالة مبتدا ما خبر هذا ربنا يوا محمد نبينا محمد رسول رسول الله هذا قلنا محمد مبتدا رسول الله خبر مبتدا مرفوع بالضمه وهو مضاف ولفظ الدلاله مضاف اليه muhammadun musafir aliyun falihun aliyun ya rabauta wal mu'awwal bis sarih shi ko wanda yake ana juya shi a tawilin sa a juya shi ne mu'awwal a juya shi zuwa ga takadirin sarifi a babun sa na hawa qawlihi ta'ala anfal alaka ala wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shi fa alkhairi me haka yake nufi shine fa huwa fi ta'wili siyamukum khairul lakum kaga khairul lakum inna shine khabar wa anta sumu wannan an masdariya ce tasumu wanda ga fi'ilinta to dama kuma an masdariya in an juya ta za a yi ta mazdar za a yi ta mazdar ce ya zama siyamukum siyamukum ya zama miki ya zama mubtada khairul lakum ya zama khabar mubtada a fahimta wal mubtada shi ko mubtada alladhi laysa lahu khabar wanda ba shi da khabar وهو المبتدا الذي له فاعل ولك ده فاعلي سد مسد الخبر wanda ya toshe maktoshi na labarin mubtada din wala budda an yakuna wasfan to kun ga ku rike wannan ku ja layi akan sa dole ya zama wasf sifa ne wasf anan shine suna magana ya zama suna ne mushtaq wanda in ka ce qa'imun zaka ciro shi daga kama ya qumu qiyama in ka ce mahmudun daga hamila ya hamadu to dole ya zama mushtaq shine al-wasf معتمدا على نفي او استفهام ya zama wato a dala idan akwai da zarurar da ya tana tana da abu ko da mun gaba karatu muhammad a tana mun akwai wani gyara da na gani a wani littafi da zan gyara zan za mu gyara shi insha Allah a babi shafi na shafi na sha biyar a tana a gyara ne sosan gaske kuma ya kamata a gyara din gaskiya ya zama na wato a abin da ya rigaye shi ina tsammanin ko ya kamata ya zama wato muta akhiran ko muta taqaddamahu nafin aw istifham haka haka ma'anar take abin da ya rigaye shi ne nafayi so a wani wani nafiya kamar ma kamar la ita ta rigayi wannan sifa din ko kuma istifhamiya nahu qawli ta'ala kamar fadan Allah ta'ala a rafi zai iya lauka muqtabidan wato ya dogara da da shi wannan nafayi da ko isfamiya kamar kace arazibun anta anta an alihati ya ibrahim yanzu kai zaka kaurace ma ababan bauta ne yanzu kai ya ibrahim baba suke fara masa haka kaga fal mubtada razibun ism fa'il ism fa'il mushtaq ne ko mushtaq ba daga ina raghiba yarghabu yawa kaga razibun sabaq subiqa bi istifhamin kaga kaga ya fara fara muqtabila ko subiqa abin da ya rigaye shi ne istifhamin shine wato jumla wato istifhamiya ce hamza istifhamiya yace alhamza wa khabaru khabarinsa shine anta fa'ilul lismil fa'il shi kuma kaga ya zama fa'ili na ismul fa'il din can dan ismul fa'il din zaka iya mai da shi ya zama fi'ilin sa ya zama yarghabu atarghabu atarghabu an alihati shine araghibu to kaga ya zama anta din anan ya zama su wato fa'ili ne ismul fa'il shi na arazim sadda masal al-khabar shi ya toshe matoshi na khabar ya zama ba a ganshi ba babu khabarin a ciki amma kuma dai tunda an zo da na'ibin sa wanda yake toshe matoshin sa shikenan da yayi to haka kuma ake yi kuma in ba in ba fa'ili ba har ake yi da na'ibul fa'il ba shi ma yana zuwa da wannan kace ma mahmudun al-bukhla kaga yanzu abinda kake faɗa ay yuhmadul bukhl la yuhmadul bukhl ne ka faɗa to amma yanzu tun da al-bukhl shi na'ibul fa'il din ka zo da mahmud ya zama shi ne muftadansa to ina khabar ba ba khabari sai shi al-bukhl din nan shine sadda sadda al-khabar yawa an fahimta wannan ko ko ko har yanzu akwai kura eh malali ya fito fili to wala bakar raga ya fito fili ko a dubu a hankali in aka tafi shi a ta exercise a ta ka kawo misali a buga misali abinda bai bayyana ba sai mu gani ban bashir ya fito fili ko a duba dai sosai a duba a duba sosai abinda yake magana dai shine dai muftara iri biyu ne muftara lahu khabar da muftara da bai da khabar shi wanda bai da khabar din nan dole zama wasfun ne mushtaq kuma ya zama iktufiya bi fa'ilihi أو نائب فائله عن الخبر wannan kawai da wasu guda uku da kuke ya zama shi ne wasfun ne mush ya zama kuma an iya wadatuwa in ba wadatu da shi wata dole a kawo khabar kenan an iya wadatuwa da fa'ilinsa fa'ilin wannan ismul fa'il din da ya fi- da ya wuce ko kuma wasfi wasfi mushtaq din da ya wuce ko kuma na'ibul fa'il din zai iya zama ibul zai iya zama mushtaq ba ba ismul fa'il bai zai iya zama ismul maf'ul kaga mahmud ai ismul maf'ul ne ko ismul maf'ul ne amma kaga wannan albukul din ya- zai koma masa ne zai koma masa dole in zama ismul maf'ul zai zama kaga wannan sunan da zai zo a gaban sa kuma ya zama na'ibul fa'il kuma idan ismul fa'il ya zama sunan da zai zo a gaban sa ya zama fa'il kuma yawwa a razimun anta kuma dai ce kuma dole ya zama masbuqun ne bi bin nafi aw listifham dole ya zama su wata ga dabi na hudu dabi na farko shine alwasl mushtaq dabi na biyu shine almarfu an yakuna marfu'an an yakuna rafi'an rafi'an haka suka faɗi shi ana kama ce marfu rafi'an eh ya zama yayi zama yayi yayi sanadin da zai zama abin da zai zo a gaban shi a- a- wannan ne kuma sai ya zama an yi kutafa bihi an yi kutafa bihi عن الخبر to an an fahimta an fahimta eh to sai wal khabar khabar shi kuma wa huwa al juz'u al mukammil ma'a ma'a ma'a al mubtada jumlatun mufida shine wato jumlar da yake kammala tare da mubtada an ka hada shi su kammala su hada jumla mufida a jumla mai fa'ida dan hawa muhammadun najihun muhammadu wato ya rabauta ya yi fintikau ya sami tsi- abin nan na jahi to kaga yanzu wannan ai man allazi akmala al-mubtada inna ma akmala al-mubtada khabaru to shine yace ai huwa al-juz'u al-mukmil ma al-mubtada jumlatan mufida za ta cika maka a samu jumla mufida muhammadin najib a yake cewa anwa'ul khabari thalatha lokacin namu ya je dan tafko mu ƙara mu minti goma sai bari mu gama wannan wannan matsalar sai mu tashi akan nawasa al-khabar anwa'ul khabar thalatha sun kasu kashi uku akwai mufrad akwai jumla akwai shibhu jumla me suke nufi da mufrad anan abin da suke nufi da mufrad shine malamin shibhu shibhu jumla wala jumla shine mufrad abin da yake shi ba shibhu jumla bane shibhu jumla shine kamar al-jar da majrur da kuma zarf su ne shi shi jumla ai shi jumla shine wato abin da zaka ga shi ne gashi ya dan bada ta ma'ana amma dai ba cikakkiya mai fa'ida ba kaman ka ce fawqal babi ko fawq ala ala al-arsh kai shiru ba ba haka da wanda ka ar-rahman wa ala al-arsh sawa ala ar-rahman ya zama mubtada ala al-arsh sawa kuma ya zama khabar din sa khabar din awane shi jumla ce khabar din aure yawwa saboda jaru ne wal majrur aure to shi al-mufrad shine abinda shi ba shi jumla ba shi kuma ba kuma wasf ba shi jumla jar wal majrur da ko shi ba jumla ba sai yi da fa'il shi jumla ah to shine al-mufrad kaman mufrad shine zainul hadir Zai- ba wai ana magana mufradi ba shine wanda wanda ba jami'i ba mufradi kawai shine wanda ba shi jumla ba ba ko jumla ba an fahimta shine mufradi Eh, in ka ce zaidul hadirun زي الحاضران آم، المسلمون غيورون ولا فدك فا مفردين او او wannan babu eh an fahimta yawa sai mufrad shibu eh, shibu jumla sai kuma ai ya kamata ma ya kawo duka duku to mu je amma kafin mu mu gaba me yasa aka ce Muhammadun najihun ba a ce Muhammadun najihun ba ba da lamun ba me yasa ba a aka me yasa ba ba shi khabar ba a ba a kawo shi da lamun ba shi ake farawa ba kana da bin ka ce mubtada wani lokaci ba ya- ba a samun mubtada da zai fara da da na kira shi ba ba ba wai riga ya- ba mun tsaya riga khabar ko khabar riga wuta ba shi muke magana ba abin da muke magana wannan najibun ai shi da khabar menene sanya ba shi da ma'arifa wannan shine magana kana sa ma'arifa zai zama to ai ban kawo mai mai kai in ka ce Allahu الرحمن الرحيم الملك القدوس نذكر في الأرض siffan wannan Allahu kake faɗa kawai amma an ka ce Allahu ghafurun rahimun ka sha Allah lamu dinka ya zama khabar ne na Allah kana ba da labarin Allah mai gafara ne amma ana iya samun wani lokaci wani shi al'asul al'asul an yatajarrada al-khabaru an ta'rif saboda shi yana bada labarin wani mu'arraf din da an fahimta to amma wani lokaci akan samu cewa a kawo shi al-dalamu kamar faɗin maza Allah addinin nasiha kamar faɗin Allah ta'ala wallahu al-ghani wa antum al-fuqara ai al-ghani to me ya faru a haka to shi ma malaman larabci suna mishi takhariji guda biyu takharijin farko shine a ce wannan al-ghani wannan an-nasiha خبر لنا مبتدا محذوف الدين هو النصيحة ka an fahimta to da kaga in ka da su kuma sai zama kuma sune khabar din asalin wannan kalma wallahu huwal ghani ta ba wata balaga suka ce a ba ba sai an haka ba kawai a ce wani alif da lamun din an kawo ta ne saboda lil hasri wal mubalaga idan ana son a nuna kawai shi ga baki ɗaya babu wani mai wadaka sai Allah sai ta wallahu al-ghani idan ana son a ce maka addini ga wata nasiha ce ma idan ka ta addinin nasiha wannan a hal din nan wannan hasriya ce allati tufidu hasr al-hukm fi fi ma awratahu min Allah to mu ci gaba فالخبر المفرد لا بد من موافقته المفرد في الافراد والتثنيه والجمع shi khabari wanda yake shi mufradi ne wato wanda mufradi shine malata shi ba jumla malata bil jar wala al majrur haka to dole dai ya zama shi ya dace da mufradin sa amma ya dace da mufradin sa wajen ifradi ko tasniya ko jami idan ka ce a wannan al muslimu zai ka ce hadirun kaga muslimu ɗaya ne hadirun shi ma mufradi ne zama ɗaya in ka ce almuslimani dole ka ce hadirani in ka ce almuslimuna dole ka ce hadiruna in ka ce almuslimu ghayurun to kaga mufradi da mufradi ne almuslimani ghayurani almuslimuna ghayurun haka za ka faɗi shi لابد أن يوافق مبتدأه في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتعنيف كما يعني هنا كده شيء وده مذكر نيل تعريف كمان محمد ناجح المحمدان ناجحان المحمدون ناجح آه آه القضاة ناجحون زينب ناجح ناجحة زينبان ناجحتان هذا سوبي زينبات ناجحات الزيانب ناجحات نلاحظ za mu lura yace mu lura cewa annal ifrada wa tasniya wal jam' bi shaqqaihi bi shaqqaihi jam'u al mudhakkar wal muannath wa taksir lahumma dakhil fi al khabar al mufrad yace kaga anan da ifradi da tasniya shine musalla din nan guda biyu wal jam'u da kuma jam'i ta bangarorin jam'in guda biyu ko mudhakkar ko muannath ko at taksir dakhilun fil khabar al mufrad wanda ya shiga cikin abin da ake kira al khabar al khabar al mufrad shine abin da na faɗa cewa ba ana magana khabar al mufrad shine wanda yake ba ba wai tilo ba ana magana kawai abin da ba shi jumla ba ya da majrur ko kuma ko kuma zarf ba shi ba الخبر الخبر الجملة الخبر يكفي إلى ما جملة وهي جملة اسمية أو جملة فعلية إذا لما نقول جملة فعلية إذا جملة فعلية أو اسمية فالاسمية نحو محمد أبوه قائم محمد هذا شيء مبتدا أبوه قائم هذا جملة تفكية gashi shi ya zo ya zama ya zama wato khabar kuma wannan ya zo ya zama khabar zaka ce to yanzu wannan abuhu mubtada asani qaimu wannan khabar mubtada asani fi mahalli khabari mubtada al-awwal an fahimta والمحمدان أبواهما قائمان هذا سوى الجملة المحمدون آباؤهم قائمون زينب أخوها ناجح الزينبات زي زينبات زينبات يا رش oke ko oke to ah so afwan mutanna ne ai الزينبان أخواهما أخوه أي أخواهما ناجحان الزينبات إخوانهن ناجحون وعليه قوله تعالى أكان سني أبنجي يي أولئك ما أواهم جهنم أولئك ما أواهم جهنم ما أواهم جهنم أي جملة ما أواهم جهنم أي جملة تكتيا إذا ما مثل هذه الخبر أنت وتقول في محل رفع مبتدا لأولئك جم أي خبر لأولئك أولئك من شيء مبتدا الأول والفعلية له ومحمد قام أبوه kaga me bambanci tsakanin abuhu qa'imu saboda kawai wancan qama fi'ili shine yazo fara zuwa wacce kuma suna ya fara zuwa saboda haka su a larabawa da zaran fi'ili ya fara zuwa ta zama ya zama fi'iliya da zaran suna ya fara zuwa zama ismiya ali yaqumu akhuhu المحمدان يقوم أخواهما المحمدون يقوم إخوانهم زينب يقوم أخوها إلى آخره نلاحظ أن الخبر يشمل وجه خبر عنه سواء كان جملة اسمية أو أم فعلية يعني لما جملة فعلية أو اسمية لا بد أن يرتبط بضمير يعود على المبتدا دول دي زميا أقوم ضمير يجي هو مبتدا نمبر كود وموافقا لو كما لا شيء في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث ومنه قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه نباته نبات ماذا؟ نبات البلد هذا كما زوا ga asalin shi wannan abu da an fahimta in ba gane kana ta cewa eh ba gane kuma ana ta ina ta zarrukawa al khabar shibhu jumla wa huwa yashmalu al zarf wal jar wal majrur shine muka ce da ba yazo shibhu jumla shine wanda ke ko zarf ko jar wal majrur fa al zarf nahu al ta'ir fawqa al ghusli tsuntsun na saman reshe kaga al ta'ir mubtada fawqa al ghusli wannan zarf ne shibhu jumla ce fi mahalli raf'i khabari mubtada shikenan Muhammad wara albabi Muhammad mubtada wara albabi shi jumla fi mahalli raf'i khabari mubtada المحمدان وراء الباب المحمدون وراء الباب فاطمة وراء الباب الفاطمات وراء الباب جدي أبناء الجار والمجرور كما نحو الطائر على الغصن الرحمن على العرش استوى آه وهو فوق عرشه المجيد بذاته كذا وهو فوق عرشه المجيد بذاته آه الطائر على الماء في الإبريق ruwa na cikin na cikin wato buta khalidun fil jami'a kaga dukkan wannan ajar wal majrur ne jar wal majrur kuma shine waqa'a fi mahalli raf'i khabari mubtada wa yakunu adh-dharfu aw al-jar aw wal majrur muta'alliqan bi mahdhufi khabaru bi mahdhufi khabari wa taqdiruhu imma an yakuna isman نحو مستقر أو فعلا نحو يستقر أو استقر أمثلة أمثلة wace abin da ke faɗa shine ce dole a sami a shi zarf din ko jar wal majrur ya zama sa wani wanda suke ta'alluqi kusan jar da majrur da da zarf dole sa bukatar wanda za su wanda za su ta'alluqi da shi ta'alluqi shine wanda zai zama ma'anan ya ya amfani da wani abu ne da wata ma'ana ita ma a in ka ce misali الرحمن وعلى العرش استوى shi yasa malaman salaf suke cewa to wannan ala din tana fa'ida lafazin al-istiqrar tabbata kana ka fadan cewa ne mustaqirru ala arshi shi ma anan kace at-ta'ir fawqa al-ghusl wa at-taqrir al-ta'ir mustaqirrun fawqa al-ghusl kaga wato shi mahdufi khabar din an share shi an share shi ne mustaqirrun muhammadun fil jami'a wa taqriru استقر محمد مستقر في الجامعة واستقر في الجامعة أم فهمت؟ فإذا تعلق باسم فهو من قبيل جملة اسمية إذا إذا متعلق إن أقشاري سولاني سلام جملة اسمية وإن تعلق بفعل فهو من قبيل الجملة الفعلية إنكم جمل فعل أقشاري لو كان إذا من قبيل الجملة الفعلية هكذا كان ليش شايفين نومك اليوم to eh wani abu da dai ya bukatan bayani duk da ba dai ana ta kokari a ta ta a ta rike bayanin ya kamata a ce dai akalla shafi biyar ko shida ake yi to amma dai ba komai dai insha Allah Allah ya dan da ana tafiya ko za a tabbata a ta ba bayani amma dai okay to shafi nawa ne shi ba yawwa shafi na sha biyar na uku inda ya magana kan alawatul asma ya yi magana kan alawatul asma sai ce harful munada ma'aya maqisun fil amri wa du'ai rabbana faghfir lana dhunubana akwai wanda ya harar wani abu idan yace harful munada cewa yayi daga cikin alamatul asma ashara munada to harful munada ayya ayya wuce ba shine wannan da ya kawo ce ala yasjudu ba shi ne aka share ba shi ne aka share ba ala ya haula ya nas usjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard ai riga ya shi ya wuce wannan da misali ka kawo shi nan kaga kuma da ya kawo misalin ai ba misalin harfu almunada ya kawo ba ai ai rabbana munada shi ne munada ba ai an faɗa kaga akwai kuskure a magana akwai kuskure a tartiba so abin da ya kamata ya faɗa shine haqqu adatin nida haqqu adatin nida ai shine aka shari Allah yake rabbana ba ce ya rabbana ba haqqu adatin nida ma'a ya sai tare da ya maqisun ai muqaddar fil amri wa du'a wannan kuma ana yi ne wajen ko umarni ko addu'a ana yin sa ka kawo ka kawo ya da zaka kaddara amma kuma ka share adatin nida din amma zaka kaddara yawo ka ce rabbana ma'anahu ya rabbana بالتقرير wal. والقياس أي تقيس شين مقيس مع حرف الياء كونها كونها أم الباب مقيس ومقدر في الأمر والدعاء وأنا شين جارة يا فتوكو za ka sai a gyara in ta ya ka tafiya a ji tafiya sai ka kawo shi gyara wala wani da yayi magana cewa ai mun kawo wasu abubuwa da muka kawo na na fa'ilai alamomin da ke nuna kamar fa'ili ko ba duka maka kawo ba eh ba duka maka kawo ba eh ai ba zai wuce kawo ku duka ba muka ce qad lil madi wal mudari sin at-tanfis lit-tanfis wa at-tawsil sa'af sa'af sa'af sa'af'al sawfa lit-taswif mun ka kawo wannan at-talab muka ce wannan kamar idhab shi ma mushtaqi kallama akwai ta'ul fa'il al-mutaharrika kamar zahabtu sai ta'ul fa'il ta'ul fa'il mun ci ta'ul mutakallim hadisi kaza ta'ul fa'il za a samun tawul mutakallim da habtu da kuma tawul muqatib shine da habta wanda zai iya dauka zahabtu zahabta zahabti litanif ba lil muqatib ba mace zahabti zai iya zai tsaki wannan duka wannan duka su ma suna ciki da jumniya ya fi wannan hasirin yayi kokari wanda da gaske mutum na sai ya rika rike waɗannan ya rike sosai da adadin su to babu laifi zai iya kuma wajen wannan magana ko sai mu za iya zai haɗa kuma wasu nuna tafkiri da sauransu da sauransu wannan kuma duk sai mun zo babu su lokacin da fi'il mudari zai hawa za a hawa lafiya zama mabdi shi ma ta ma sha Allah ina ganin sai mu taka tare ko yau ba muna ba muna da babu da assignment eh to ina ganin abin da za ku je ku yi kar a dinga tafiya babu assignment na ga akwai inda aka samu wahala wajen musala dinnan al-musala alabi laysa lahu hadar a ji a yi ƙoƙari ko in an samu a ƙur'ani to na fi so in ko ba a ƙur'ani ba to a ji a samu a samu musu misalan su na musamman al-musalan alladhi laysa lahu khabar wanda suka ce dole zama al-wasf ar-rafi al-muktafa bihi an khabarihi kuma yana masbuqun ne bin nafi aw aw al-istifham to a samu sai ya shiga waɗannan misalai a kawo su in ka ce rafi'un shine wato kamar wanda yake kaga shi ya ya sababa abin da yazo gaban shi ya zama ya tafa huwa rafi'u allazi ja'a ba'da shine rafi'un shi kuma wanda allazi ja'a ba'da huwa marfu'un marfu'un bimaza marfu'un bima sabaqa bil wasf as-sabiq shi ism al-fa'il ko ism maf'ul laysa lahu khabar eh shi ne nake ƙara da tsaya muku aka ga ya faɗa muku su dawabi yace alwasf yace alwasf shine alwasf mushtaq ya kuma yace masbuqun bin nafi aw al-istifham nabi ko na uku kuma yace rafi' saboda duk wani al-ismu alladhi al-ismu al-waqi' ba'dahu fa innahu yakunu marfu'an bi rafi'ihi ma ma rafi'uhu rafi'uhu shine dai wannan su wannan ismul fa'il da ya wuce ko ismul maf'ul da ya wuce masa shine rafi'in المكتفى بآية الذي اكتفي بفاعله أو نائب فاعله آه على الخبر فسد مسد الخبر. إيه. ta sha Allah wannan sai a je aka kawo waɗannan misalan Allah ya yarda in Allah ya yarda an ka ana bin ana kawo misalan za ku ga abubuwa suna bayyana muku insha Allah ta'ala abin da muka tarda Allah ya ba mu lada abin da muka sarrafa Allah ya fi mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah ta'ala ya biya bukatun mu na alheri Allah ta'ala ya bude mana zakatun mu fahimci addini Allah ta'ala ya bude mana zakatun mu Allah ta'ala ya bude mana zakatun mu Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a ƙasa Allah ta'ala ya kawo zaman lafiya a ƙasa Allah ta'ala duk wasu abubuwan da suke damu Allah ta'ala ya mana maganin su Allah ta'ala ya azurta mu arziki mai amfani Allah ta'ala ya kare mu daga nema na yau da gobe da na kullum Allah ta'ala ya kare mu daga wato fatara ko bashi ko wani abin da ya kama da wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يو أشرين دا ɗaya ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da bakwai wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan januwari dubu da ashirin da biyar miladiya za mu cika da karatu cikin alwadis fin nahwi wa sarf wannan daura da muke yi na wata daya insha Allah ta'ala za mu tashi a cikin annawasi ko daga za mu tashi bari ku ga amma kafin mu shiga me kuka samu me kuka kun kara bi sosai eh to ai na ce in babu na
لكم تتبع
ta yaya لا نعم ta yaya
إنما نقول
shi wannan kasan akwai muftada da- wanda yake eh, wanda yake lakabar da ku ya faɗa maka wasu abubuwa ne manya ya ce maka ya zama shi wasu ne wasu shi ne sai ka zama ismu mushtaq kamar da malin nan na ali ce ce qa'ima kaga daga qama ya kuma qiyama sannan kuma suka ce ya zama masbuqun ne bin nafi أو الاستفهام شنو تي أقائم أقائم أخوك أقائم زيد sannan kuma idan ismu fa'il ne to sunan da zai zo gabaninsa zai zama wato fa'ili ne na wannan ismu fa'il da saboda bai sa a razibun ai za ka iya awwala shi zuwa fa'ilinsa ka'imu za ka iya jiya shi zuwa fa'ilinsa ya zama fa'ili na wannan ɗinke to shi wannan fa'ilin ai ba shi ne asalin khabarin ba illa iyaka dai sadda musalin khabar ko kuma ismin maf'ul ne kamar ma mahmudu lil bukhul ai la ai ma yuhmadu lil bukhul haka ai haka abin yake kaga al bukhul ya zama ismul manaibul fa'il to haka naibul fa'il anan shi ne sadda musadda al khabar anan wannan yana akwai bukatun a fahimta na so da kun ƙara ma fahimtar sosai zai zama bukara shi abinda wannan ya faɗa na magana cewa ma dai bari mu karanta haka nan sai ku je ku ƙara bi sosai ce za ka nan muftada wasfan masbuqan bi nafin ce idan muftada ya zama sufa ce da ta rigaya da nafayi au istifhami ko kuma wato ko kuma wato istifham na tambaya فلا يخلو حاله من مرفوعه من ثلاثة أوجه يجي تو yana yin da zai ma'amalanci marfu'insa wannan sunan da zai zo kai mishi rufa'a to ba zai ba zai fita daga ɗaya daga cikin abubuwa guda uku ba an yi ta hida fil ifradi su zama sun haɗe a cikin wato dukan sun mufradai ne duka qa'imun zaidun duka mufradai ne sai yajuzu an yi uraba al-wasf musada to anan sai a ce shi wannan sufa shine qa'imun din da ya aka faɗa yanzu to shine wato mubtada din wal marfu'u shi ko marfu'un nan zaidun da yazo gaba fa'ilin shine fa'ilin fa'ili aw na'iba fa'ilin ko kuma na'ibul fa'ilin gwargwado in ism fa'il ne in kum- in ism maf'ul ne ya gabace shi sadda sadda masaddal khabar suka toshe matoshi na khabar din wa an yu'rab al wasfu khabara muqaddama in kuma kaga dama dama ne iraba ai tahriji ne wa an yu'rab al wasfu khabara muqaddama in kaga dama kuma shi kuma wannan khab- wannan wasfin da da- da- da ka kawo ya zama khabar ne muqaddam wal marfu' shi kuma wanda kai mushi rufa annan ba rafi rafi din yazo shine khabar muqaddam shi- shi mutane yazo shi yanzu ya koma khabar saboda ai kaga zaidu shi ake bada labari da ba ita a qa'imun zaidun sai kaga zaidu shine hakikanin ma in ana bukata a biya zama ya zama inda za inda zai inda zai baka asali yake maka zaidun qa'iman kaga to zaidu shine ma mubtada asali an fahimta to shine yake cewa to wa an yu'rab al-wasfu khabar muqaddama shi yanzu asalin qa'imun ne ya zama shine khabar din in aka gabatar wal marfu' mubtada mu'akhkhara shi kuma marfu' din sai zama mubtada ne mu'akhkhar kaga ba sai ka ce wani- wancan na'ibul fa'il wancan waye wancan waye ba na'ibul fa'il da kuma sad- fi- fa'ili da na'ibul fa'il da kake saddam sadal khabar ba sai ka faɗa ba kana da wajen guda biyu da irabi da irabin farko shi ne abin da su suka gaya mana ana sai ka ce a rahibun anta an alihati ya ibrahim sai ka faɗa cewa wannan anta shi shi ne a- a- a wannan eh, fa'ili na rahibun saddam saddal khabar rahibun shi ne mubtada to in ku- shi ne yake a nan shi yake ce maka to amma a hakikanin al'amari inda zaka biya shi ai cewa zaka yi anta raghibun an alati kaga anta shine mubtada an fahimci maganar raghibun kuma shine khabar a hakikanin al'amari to idan da zaka biya kaga kaga anta shi zama mubtada raghibun shi zama khabar mubtada in zaka biya shi kaza- ya ya zama ju- jumla tabi jumla tabita to a nan shi ne kika to kana dama ba sai ma ka faɗi cewa ila ibn fa'il fa'il ko waye ba sai ka ce kawai shi wannan rafibun din shine khabar muqaddam shine kuwa rafi' din shi ya zama yayi tanziyar rufa a wancan sannan kuma shi marfu' din shine mubtada muakhar kaga shi kenan ka gama da iraji ne guda biyu la hau a musafirun akuka kaga shi ne abin da aqaimun zaidun ai duk shine da misali na biyu an yattahida fi ghayr al-ifradi ya zama wato sun yi tarayya duka su ba mafardai ne ba ba mafardai a- a kai a- am- am- kamar a mujtahidani a tilmizan a mujtahidani kaga wannan zai suka musanna ne wannan musanna ne to shine yake cewa sai ta yin i'rabul wasfi khabar muqaddam to anan ma ga abin da yafi dacewa kawai shi khabar muqaddam din, wannan eh, shi alwasf muqaddam din, ya zama khabar saboda ai a tilmizi shi ake bada labari yanzu akan sa mushahidani yanzu shine al-mas'ul anhu suna da kokari ko ba su da kokari shi da khabar in zaka duba zaka bai da shi a tilmizani mushahidani saboda haka yace to anan al-wasl sai zama khabar muqaddam al-marfu' kuma zama mubtada mu'akkar sai na uku yace an yakuna al-wasl mufradan wal marfu' ghayr mufradin ya zama shi wasl din shi sifa din bai zo- ya zo ba a hali na wato eh, ya zo mufradi marfu' din kuma ya zama ghayr mufrad فيتعين إعراب الوصف المبتدا شيء زي ما شيء وصف شيء أنا دولي زي ما مبتدا انسى والمرفوع فاعلا أو نائب فاعل سد مسد الخبر شيء زي ما شيء كما مرفوع انسى tun da yanzu shi yana mufradi ne wancan ba mufradi ba to dole zama shi wannan wanda ya zo a gaba sunan nan da ya zo a gaba to dole shi ne ya zama fa'ili ko na ibul fa'il wa wanda ya tsinci kashi al-irabi kuma ya zama shi ne ya toshe matoshi na khabar dinsa shine asalin ma alfta la khabar lahu na uku ne shine asalin almutala wanda yake za khabar lahu shine a musafirun asdiqauka a musa a musa- musafirun kaga wannan ne mu- mufradi ne asdiqauka kuma jam'i ne to ka da shi masbuqun bin nafi to a wannan hala yake cewa to dole sai dai musafir ya zama wannan ah, wa- ah, shine muftada din asdiqauka shine ya zama khabar saboda shi wanda ya ya juya kuma in kai ma ka juya shi ya zama jumla sabita sai zaka zama musafirun asdiqauka in ku ya kan fa'ida ce asdika ku musafiruna ka gari a nan kuma dole a samu jami'i da jami'i amma a nan in ka in baka san kawo jami'i sai ka sha kawo musafirun asdika uka sai ya zama wannan asdika uka a a a wato fa'ili ne ismu na na ismu fa'ilun da afwan na wannan ismu shi wannan alwasu da musafirun ai alwasu ne asdika uka kaman ayu safiruna shine kaga fa'ilinsa wanda wanda yake sadda masaddal kabar a'a ai na ganin ba wani ga ji abin da hankali ba ya abi shi a hankali eh, kar a yi gaggawa zan sa wannan abin da muka yi jiya kuma a zo a bi shi sosai. shi sa ai na san cewa za a sami tarnaki a wannan din ne shi sa na ce a je a- a je a ƙara bibiyarsa kuma galibi littattafan mu ba eh, yauwa su wani da za ka ga ba a yi gyara shi sosai ba to shi kaga insha Allah shi ma wannan zan sa a sa muku shi dan wannan shi ma shi sa daga baya da ke dan kyale shi sai za ka je na ga maka wasu abubuwa baki wanda ba kai ma baka saba da shi ba to kaga yanzu ya kara maka wani abu inda ajiya na kara maka wannan da sai ka ga kuma ba lokacin ma ba gane shi eh
ما أنت بنعمة ربك.
eh wannan ai ma din ai hijaziya ce ba shi da bace ba ta bi ballan bil abid ai hijaziya ce na shi amalatu amal amal laysa eh a ba hankali shi wannan abu baya buƙatar gaggawa in kuka ba hankali za ku ga abin insha Allah abin ya bayyana muku